بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce wadda ta daidai da sha hudu ga watan juma'a da sani izra annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 28 ga watan mai shekara ta 2010 wannan shine kasar na hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin risala ta al'imamu ibnu abi zaid al-qayrawani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi makon da ya gabata mun yi karatu dangane da wasu siffofi na Allah maɗaukakin sarki da kuma sunayen shi maɗaukaka a inda malam ya nuna mana cewa wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi wannan mas'ala ta fauqiyar Allah maɗaukakin sarki cewa Allah yana saman al'ad hajiha wato abin aƙidar al'umman nan ta farko su ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabban shi a wajen aƙida da wajen bin tafarkin addinin musulunci gaba ɗaya babu shakka mas'alar cewa Allah a sama yake mas'ala ce mai sauƙi dukkanin musulmi ya ainihin fahimce ta saboda nassoshi na alƙur'ani da sunna sun bayyana ta ba matsala ce wadda yake za a barta da gwargwadon tunani ko kuma abin da hankalin mutane ya hukunta da haka za su iya gane ta ba ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sa'an nan sai kuma a ƙarshen wannan ainihin wato jimloli sai malam yake cewa alal arshi stawa wa alal mulki ihtawa Allah maɗaukakin sarki a saman al'arshi ya daidaita sannan kuma ya tattaro mulki wannan ainihin wato tana ƙara tabbatar da waccan ainihin magana wadda ya ce wa annahu fauqa arshihil majid bi zati sannan ya sake cewa alal arshi sawa a saman al'arshi ya daidaita to a yau insha Allah ta'ala kamar yadda muka alƙauranta tun a farkon karatun littafin nan cewa idan bukata ta kama za mu zo da ainihin wannan littafi wanda yake sharhi ne na muqaddimar wannan risala mai suna sharhu muqaddimat ibn abi zaid al-qayrawani fil aqida na ainihin wato ad-doktor al-amin al-haj muhammad ahmad wannan littafi a da yana da wahala amma yanzu gashi nan an bugo shi bugun misra ana sai da shi bai wuce 600 zuwa 700 ba wajibi ne ga kowa ya samu ya saye shi ya mallake shi Allah ya ba don koyo ba domin wannan shine littafi kadai da na sani an yi wa muqaddiman nan ta risala sharhi mai fadi kuma ya tafi a bisa aqidar shi mai littafin bayan haka wasu littattafan da suka yi sharhin risala ko suka yi sharhin wannan muqaddiman ma da suka zo wannan wurin inkarin abubuwan da ke wurin suka yi shi kanshi zai zo bayani ina so zan karanto mana daga inda malam ya ce sifatul istiwa wal uluwi wal fawqiyya siffar Allah maɗaukakin sarki ta daidaituwa me ake nufi da cewa ar-rahmanu alal arshistawa menene daidaituwar wal'ulu da kuma ɗaukakar Allah maɗaukakin sarki cewa Allah ali ne maɗaukaki ne me ake nufi da fauqiyya cewa wa annahu fauqa da malam ya faɗi a cikin wannan littafi malam aminul haj ya ce laqad samma Allah subhanahu bil ali Allah wanda yake tsarki ya tabbata gare shi da kanshi ya kira kanshi al'aliyu maɗaukaki faƙala fi muhkami tanzilihi a cikin mafi tsarin littafin shi ya ce wala ya uduhu hifzuhuma kula da sama da ƙasa baya gagara Allah wa huwa al-aliyyul azim Allah shine madaukaki kuma Allah shine babba wa qala kuma malan yace Allah yace qalu madha qala rabbukum suka ce wai me ubangijin naku yace ne qalu al-haq suka ce ai ubangiji ya faɗi gaskiya ne wa huwa al-aliyyul kabir Allah shine al-aliyyu madaukaki al-kabiru babba وسمى نفسه كذلك في القرآن بالأعلى فقال سبح اسم ربك الأعلى وفي وقال في سورة الليل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى waɗannan ayoyi a cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa shi al'a'la ne a cikin waɗancan kuma ya tabbatar da cewa shi al'aliyu ne dukkan waɗannan guda biyunsu masdarinsu daga ala ya alu uluwan don haka fahuwal aliyu Allah maɗaukakin sarki maɗaukaki ne wannan siffa ce wadda take lazima ga Allah maɗaukakin sarki to siffar duk gaba ɗaya kana iya kiran Allah da waɗannan sunaye guda biyu al'ali da kuma al'a'ala dalili shine ayoyin alƙur'ani sun zo da dukkanin ainihin guda biyu ɗin. وقد وصف الله كذلك نفسه بالفوقية والعلو فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض Allah ya ce yanzu nan kun amince wanda ke sama ya kisfe ƙasa da ku fa'iza hiya tamur am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba ko kuwa kun amintu wanda ainihin wato yake sama ya ainihin wato aiko muku da tsakon kwami ko kuma ya aiko muku da kwaran kwatsa ko tsawa wadda za ta tarwatse ku a nan ƙasa malaman farko daga cikin ainihin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa idan ka je ka karanta tafsiran nan guda biyu ko uku tafsirin ibnu jarir tabari da tafsirin malam abdurrahman ibnu abi hatim razi da tafsirin ibnu kasirin za ka ga gaba ɗayan fassara su ta haɗu a kan cewa amintun man fi sama wanda ke sama ɗin nan sun fassara shi da cewa Allah ne ba su ce mala'iku ba yana daga cikin ta'awilin da ɓatattu suka yi a wannan wurin shine fassara man fi sama da ainihin wato mala'iku tare da haka suka so su fassara ba haka suka so su fassara ba amma makasudi shine su karkatar da wannan ainihin damiri daga Allah maɗaukakin sarki to ko ma wane ne a sama ɗin bai dame su ba amma su dai abin da ba su su tabbatar shine Allah ne ba su su tabbatar da cewa yana sama wa qala sannan Allah yace ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'uhu zuwa ga Allah maganganu masu daɗi da ayyuka kyakwawa suke ɗaukakuwa gare shi wannan yana tabbatar mana da cewa yana ina yana sama وقال سنة الله يتي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك الله ما دوكا كين سركي يا عيسى ني مي دوكي كني ma'ana tawaffi anan malamai suka ce abin da ake nufi shine sanya mishi bacci wa rafi'uka ilayya sannan ni mai daga ka ne zuwa gare ni malam bayan da ya gama kawo ayoyi na ainihin alkur'ani waɗanda suke tabbatar da uluwi ɗaukakuwar Allah maɗaukakin sarki da kuma kasancewar shi yana sama da kuma kasancewar shi siffofin nan sun tabbata gare shi sai kuma ya koma zuwa ga ainihin wato hadisi ya ce wa fi hadisil jariya allazi allati rawahu muslim wallati qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin wata baiwa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake da ita aina Allahu ina Allah yake qalat sai ta ce fis sama'i Allah na sama qala laha yace da ita man ana wane ne ni qalat lahu anta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ta ce da shi kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama فقال لمولاها سيمن ذا الله يتيو مي جدنتا أعتقها تو ينزك أنتاتا فإنها مؤمنة دلالي إتا مؤمناتي asalin wannan hadisi yadda ya zo da cikakkiyar riwaya tashi a cikin sahihu muslim shine bawan Allah ne yake da baiwa daga cikin ainihin sahabbai sai tura ta kiwo sai ta je ta dawo dabba ɗaya ta ɓace da ya tambaye ta sai ta kasa ba da gamsasshen jawabi sai kwace tsimangiyar da take kora dabbobin sai fyaɗe ta da ita sai ta faɗi sumammiya sai kuma ya tausaya mata sai ya so ya ainihin yanta ta saboda ganin wannan zalunci da ya kanta ko kuma rashin kyautatawa amma sai ga bari ya shawarci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko ya kamata ya haka din sai annabi ya ce a zo da ita sallallahu alaihi wa alihi sallam da aka zo da ita shine sai ya ce mata dan haka ku dubi yadda hadisin ya zo me ya ce da ita ainallahu a ina Allah ike da farko wannan hadisi yana tabbatar mana da halacci ko kuma sunnancin yin tambaya game da ainallahu wanda 'yan bid'a sun ce bai halatta ba ma a ce ainallahu to manzo Allah ya faɗi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka wannan hadisi ya buɗe mana kofar ya halatta a yi tambayar ainallahu a ina Allah ike na ɗaya kenan na biyu da ta tashi sai ainihin wato ita da ta zo ba da ansa sai ta ce mishi fis sama'i qalat haka riwaya ta faɗi ɗan bid'a suna da yadda suke laffaka hadisai jama'a suke yadda suke shirya hadisi in suka zo suka karanto hadisi in suka zo bayar da hadisin sai su bayar da shi da baki ko da larabci ne sai su bayar da shi da yadda su suke so sai su ce wai ai a wannan wuri da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata aina Allah wai da ta tashi nunawa te wai fa asharat babu riwayar fa asharat a cikin sahihu muslim qalat ne fi sama'i sai ta ce a sama ike sannan sai ya ce mata man ana qalat sai ta ce anta rasulullahi to a lokacin ne ya ce mai gidan nata to ka yanta ta a yanzu domin mu'mina ce mala ya ce wa wajihu dilala minhu annar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama aqarraha fi ma qalathu walau kana qawluha batilan la bayyana laha dhalika lianna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama la yuqirru ala batilin wa la yumkin an yaskuta ala khata'in hashahu wa huwa al-qa'il as-sakitu ala al-haqqi shaytanun akhras ina za mu kafa hujja da wannan hadisin yadda za mu kafa hujja da hadisin shine ta ce Allah a sama yake kuma annabi ya yi shiru ko da a ce maganar da ta faɗi ɗin nan kuskure ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba zai yi shiru ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama baya yin shiru ga abin da yake kuskure ne ko kuma ba daidai bane Allah ya tsara manzon Allah ya ji abin da ba daidai ba kuma yayi kara yayi shiru a halin shi da yake cewa mai yin shiru ya ƙi faɗin gaskiya ya bar ƙarya ko ɓarna ta yaɗu wannan beben shaiɗani ne ko kuma shaiɗani ne bebe wato kana jin gaskiya ƙiri da muzu ka yi shiru ka ƙi faɗe wannan shaiɗani ne akhras wato shaiɗani ne wanda yake bebe kama wasafa Allah nafsahu bil istiwa'i 'ala al-arshi kamar yadda kuma ayoyi mabambanta Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi da al-istiwa'u ya daidaitu a saman al-arshi fa qala yace ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah mai rahma ya daidaita akan al-arshi wa qala kuma Allah yace wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin Allah shine ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida ثم استوى على العرش سأنن يديديتو سمن العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها Allah yana sane da abin da ke shiga cikin ƙasa da abin da ke fitowa daga gare ta, wa ma yanzilu minas sama Allah yana sane da abin da ke sakkowa daga sama, wa ma ya aruju fiha Allah yana sane da abin da ke hawa zuwa sama ɗin, wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku, aina ma kuntum duk inda kuke wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki yana ainihin wato ganin duk abin da kuke aikatawa yanzu wannan aya ina so ku natsu da kyau jama'a ku ji daga cikin ta'adin da 'yan bid'a suke wa ayoyin alkur'ani shine in suka tashi sai su gutsutsura ayoyin kowace sai su hukunci da ita da bangaranta ina so duk wanda zai maka hujja da cewa ai Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum ka san cewa karfin hujjar shi da Qur'ani ba ta gaza karfin hujjar kirista da qur'ani da yake jawo aya alqur'ani ya ce ai Allah ya ce fawailin lil musallina ba azaba ta tabbata ga masallata ba haka kiristoci suke ba ce qur'anin ku ya ce azaba ta tabbata gare ku amma haka Allah ya ce a'a sai a ce a karanto ayar da ke kafin nan sannan ita kuma wannan aya a fassara ta yadda take cewa ike fawailul lil musallina afwan a karanta ayar da take bayan nan sannan ita kuma a fassara ta da yadda take fawailul lil musallina azaba ta tabbata ga masallatan da allazina hum an salatihim sahuna waɗanda suke wasa game da sallah yanzu sai a ce kaga kai kirista wannan aya madadin ta zama hujja gare ka akan musulmi da ke sallah zai shiga wuta tana ƙara tabbatar da hujjar cewa kai ɗinnan ɗan wuta ne da baka sallah dalili tana cewa mai wasa da sallah ma zai je wuta balle wanda baya yi kai kenan ko kun fahimta jama'a don haka ita ayar hujja ce a kanka amma za ta zama hujja a kan shi in ba a karanta cikakken saƙon ba to ya kamata ku gane cewa ƙur'ani littafi ne wanda sashin shi ke taimakawa sashi domin ma'anar shi ta haƙiƙa ta bayyana yanzu wannan ayar da suke gutsire ta suna cewa Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum ai Allah ya ce yana tare da ku duk inda kuke sai a ce kaga wannan ya nuna Allah ba a sama yake ba ƙarya ne fa farkon ayar ya rugurguza wannan magana domin Allah cewa ya huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin shine ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi sa'an nan bayan ya gama halittar tasu sai ya daidaitu a saman al'arshi yana sane da abin da ke shiga cikin ƙasa da abin da ke fita cikinta da abin da ke sauka daga sama da abin da ke shiga cikinta sannan sai ce yana tare da ku duk inda kuke yanzu wannan ayar idan akwai ayar da ta bayyana haƙiƙanin yadda al'amarin aƙidar da mai risala ya bayyana a cikin alkur'ani to sai dai ta bi bayan wannan domin dama mai risala cewa yi Allah maɗaukakin sarki ya daidaito a saman al'arshi amma yana ko'ina da yana ko'ina tare da mutane da ilimin shi sai ka duba ka ga yanzu ayan nan ta tabbata a farko farkon ta cewa Allah yana sama ya daidaito akan al'arshi sannan sai kuma ta dawo ta ce yana tare da ku to yanzu aya ta yi tufka da warwara kenan to sai mai risala ya fassara ta da cewa wannan tare da ku da ilimin shi yana sane da duk abin da kuke ciki amma shi ɗaya ne na saman al'arshi yanzu magana da mai risala ya ta saba qur'ani ba ta saba ba ta yi daidai sannan duk waɗannan mutane da ke hayaniya su ne a gobe in suka ji kayi fatawa ka ce ayi jilsatul istiraha za su ce mai risala ya ce kada a yi ma'ana su suna bin risala kenan amma haka zo cewa to mai risala ya ce Allah na saman al'arshi amma yana sane da duk abin da kuke ciki da ilimin shi sai kuma su ce a'a wannan magana muna ganin mai risala ya yi kuskure idan an danganta kuskure ga mai risala a can da ya ce kada a yi jilsatul istiraha don hadisai sun tabbata sai su ce an zagi mai risala yanzu danganta kuskure ga mutum a babin fiƙihu ya zama zagi to danganta kuskure a babin aƙida kuma ya zama kafirtawa kenan idan mun karɓa a bisa babin sallamawa na neman ba mu san ai jayayya cewa eh mun zaga din ku kuma sai mu ce ku karɓi cewa ku kuma kun kafirta shi wa ya fi girman barna da ta'adi su waɗanda za su kafirta ɗin kenan to balle mas'alar duk zagi ko kafirci bai taso ciki ba asalin abin da ake cewa shine ya kamata kowa ya ji tsoron Allah ana sanin aƙida ne ko tauhidi ko addini da adilla haka malamai suka ce wa ma'arifatu dini bil adilla ana sanin addini ne da dalilai ba kawai saboda na tashi na ga suwana da bana so kaza suka kudurce na haka duk abin da suka faɗi ƙarya ne suwana kuma tunda su ne iyayena da kakannina duk abin da na tashi a kai shine daidai a'a sai ka koma kayan review duk abin da ka za ka ƙudurce game da Allah sai ka koma ka yarda da shi a bisa ilimi da dalili na haka aka ce kowa ya san tauhidi da dalili in ka yi ta kalidanci a fiƙihu oho amma sanin Allah fa Allah ya bayyana duk abin da yake neman a sani game da shi idan ka waye gari baka san wani abu ba kwaya ɗaya game da Allah to kai kai wa kanka wannan ta'adin Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka jama'a kun ji wannan lallai Allah a sama yake mala yace fallahu subhanahu wa ta'ala mustawin ala arshihi alladhi huwa fawqa sab'i samawatihi istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi Allah mai tsarki da ɗaukaka ya daidaitu saman al'arshi al'arshin da ita kuma tana sama da sammai guda bakwai idan ka ce mana wacce irin daidaituwa sai mu ce maka daidaituwar da ta dace da girman darajar shi amma dai mun yadda ya daidaitu to su fa 'yan bid'a abin da ba su yadda a ce ba fa a ce ya daidaitu din sai su ce a'a ba za a ce ya daidaitu ba sai dai a ce ainihin wato Allah yana ko ina da zatin shi in aka ce ina ayar da ta tabbatar da haka sai su gutsuro waccan ayar sai a ce a ku karanto ayar tun daga farko ita ayar ta faɗi abin da ba ku so a faɗa shi ne mai istawa su istawa ɗin ne ba san su an ce sun ce sai a ce istaula to istaula kuma za mu zo mu tattauna ma'anarta ko kaɗan ba ta da ma'ana ba ta da alaƙa da istawa domin istaula ma'anarta mamayewa mamayewa wannan danganta wannan kalmar ga Allah maɗaukakin sarki mummunar ta'adi ne. domin daga cikin ma'anarta shine kafin ya mamaye wani ne ya mamaye kenan daga baya irin jaye ya zo ya ainihin kwata kenan akwai yiwuwar gobe kuma wani zai sake kwacewa a wurin shi ya mamaye ta Allah ya taimaka mala ya ce wa huwa wa hadha huwa mazhabu ahli sunna wal jama'a wannan ita ce ainihin aqida ko mazhabin ahli sunna da sauran jama'ar musulmi me ake nufi da ahli sunna su ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbai su ne ahlus sunna wal jama'a su ne jama'atul muslimin musulmi waɗanda suka biyo bayan annabi da sahabbai akan wannan aƙida to amma tajawuzan ne kai ma sai ka ce wa kanka ahlus sunna domin ba kai kuskure ba saboda abin da magabatanka suke akai ne sai ka kasance akai don haka kai ma ka zama ahalinta amma in kalmar ta haɗu a cikin babin ilimi kaji an ce ahli sunna wal jama'a to anan ahli sunna annabi da sahabbai al jama'a kuma mu jama'atul muslimina da muka yadda da abin da suke akai a bayan su wanda duk da yadda ba fa ba da laisa min al iri wala min an nafir ba zai zama cikin ahli sunna ba zai zama cikin al jama'a ba sai a kira shi da sunan shugaban aqidar da yadda da ita ko a ce mishi ash'ari ko kullabi ko maturidi ko mu'tazili ko jahami ko wane ne amma ba sauran a ce mishi ahalus sunna don haka ash'ariyawa ba ahalus sunna bane kullabawa ba ahalus sunna bane maturidiya ba ahalus sunna bane su wane ne ahalus sunna su ne annabi da sahabbai da jama'ar da suka biyo bayan su a bisa yadda ainihin sunnar ta zo amma duk wanda ya kuskurantar da sahibu sunna ala sunna lan ya kuna ahli sunna abadan wanda ya zo da sunnar ka ce aƙidar da yake kai ba daidai ba ce to yanzu kai ka kwace sunna shi ya zama mai dan bid'a ƙarya kake yi sai dai kai ka tabbata dan bid'a shi ya tsaya akan abin da ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana istiwa menene ma'anar istiwa'i din nan wani abin sha'awa malam yake cewa a duba fatul bari a cikin ainihin mujalladi na goma sha uku shafi na ɗari hudu da uku zuwa ɗari hudu da takwas ya ce alistiwa ufin lugha lahu iddatu ma'an a harshen larabcin aka ce istiwa'i yana ɗaukar ma'anoni da yawa wa takhtalifu ma'anihi bi ikhtilafi al-isti'mali faqad ya'ti lafdh istawa mutlaqa aw muqayyada yace ita kalmar istiwa'i din a larabci tana zuwa da ma'anoni mabambanta kuma wannan bambanci ya danganci ko dai ta zo sake babu kaidi ko kuma ta zo da wani kaidi misali istawa kawai to ta zo sake babu kaidi in ku ta zo da istawa ala to ta zo da kaidi ko istawa ila to ta zo da kaidi to da gwargwadon yadda ta zo din nan da kaidi ko ba kaidi ma'anar ta ke bayuwa sannan kaidin wani iri ala ma'anarta daban ila ma'anarta daban duk za mu tattauna mala insha Allah mala yace na farko fal mutlaq idza atlaqa hadha al-lafz idza utlika hadha al-lafz wa lam yuqayyad bi harfin min huruf al-jarr fayakunu ma'anahu tamma wa kamula malam yace idan har kaga an saki kalmar kai tsaye an ce istawa ba amfani da wani harafin jarra kamar ida ko ala ko makamantan haka ba to ma'anarta shine cika da kammala wa misalu zalika qauluhu ta'ala ga misalin wannan inda Allah yake cewa walamma balaga ashuddahu wastawa yayin da ya kai matukar shi kuma yayi istiwa'i to ina ma'anar istawa anan sai ka ce tamma wa kamula naka ce me yasa ka fassara da haka sai ka ce lam ta'adda ba a sa mishi wani harafi da ya ta'addi da shi ba ba a ce istawa ala ko ila ba wa bislu haka kuma ka ce in ka ce istawatil bintu istawatil bintu yarinya ta cika ma'ana ta balaga wastawat ta'amu wastawat ta'amu abinci ya cika ina ma'anar shi ya dahu wastawar samar ‘ya'yan itatuwa sun cika fa hadhihi kulluha bi ma'ana tamma wa kamula wannan duk ma'anar shi shine cika da haka kai da kanka ka ce istawaitu istawaitu kana cewa na gama cika don haka kaga waccan aya ai Allah ya kawo ta ne lokacin da ɗan adam yake kaiwa shekara arba'in an gane walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma don haka istiwa'i a nan ma'anar shi shine cika saboda me lam ya ta'adda ka kiyaye ka'idar ba a kawo mishi ila da ala ba ko ala ba saniyan na biyu amma muqayyad faqad yakunu lafzu istawa muqayyadan bi muqaranati wawi na'u istawal ma'u wal khashaba akwai inda kuma yake zuwa da wawun in aka haɗa shi da wani abu a ce misali ruwa ya yi istiwa'i da khashaba menene ma'anar shi daidaituwa ruwan ya daidaitu daidai da inda tsawon katako yake ko ice ko kuma a ce wastawat ɗalibani fi daraja ɗalibai sun yi daidai a wajen daraja wa huna ma'anahu sawa ma'anar shi anan shine mai daidaituwa وقد يكون مقيدا بحرف إلى كقوله تعالى yakan kuma zo da ma'anar an kayyade shi da ila kamar da Allah yake cewa thumma stawa ila sama'i sannan kuma sai Allah ya daidaitu ila sama'i to menene daidaituwa anan sai ce wa hiya dukhanun a halin sama tana nan da hayaki sai ce wa huna ma'anahu qasada istawa ay qasada da Allah maɗaukakin sarki ya gama halittar ƙasa sai kuma sai ya nufi halitta ainihin sama misalin wannan kamar ka ce ila aina stawaita sai ka ce istawaitu ila suq ina ka nufa sai ce kasuwa to yanzu me yasa aka fassara istawa anan da kasada saboda yayi ta'addi da ila wa qad yakunu muqayyadan bi harfi ala sannan yakan zo da kaidi da harafin ala mislu qawlihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ya zo da ala ka qawlihi kamar yadda Allah yace litastawu 'ala zuhurihi dan ku daidaitu a gadan bayan wannan dabba wa nahawu haka kuma wastawat 'ala al-judi jirgin ruwa ya daidaitu akan dutsen juda ويدور معنى استوى إذا كان مقيدا بعلى حول معاني هذه الكلمات ما لن يتيتو دي عندك جاء استوى تازو دا أينهم واتو حرف على تتنا كيدا كومو وانيس أكانوا وأن كلمومي التي يدور حولها تفسير السلف عند السلف سكا فسرا وهي إتتي على على يا ɗaukaka wartafa'a ya yi sama wa sa'uda ya hau wa ilaikal adilla mala yace ga bayanai akan haka to kun ji jama'a wannan shine salafiyanci idan ka fassara aya sai ka ɗaure fassarar ka da, da, da, da fassarorin da aka samo daga malaman farko sannan ƙa'ida ta farko game da haka ita ce duk tafsirin da baka ɗauko daga malaman farko sai ka san wanne littafi ne ya ruwaito shi da isnadin shi sannan kuma sai ka bincika wannan riwayar ta tabbata domin a yanzu za ka ɗauko ta ne ka fassara aya ita aya ta tabbata to ita fassara ta tabbata ibn taymiya a cikin iqtiba'us siratal mustaqim yace tunda dai har ana kafa hujja da ayyuka da fassarori da maganganu da fatoyin sahabbai to wajibi ne a tabbatar da ingancin su kamar yadda ake tabbatar da ingancin hadisai da ake hujja da su ma'anar wannan magana ita ce hatta malaman fiqhu da zaka zo ka karanta littafin su kamar risala ko iziya da sauransu ka tabbatar da ingancin danganta littafin zuwa ga mai littafin hatta malaman fiqhu da kake ɗibo maganganu a cikin sharhohi kana dangantawa ibnul qasim ya ce wana ya ce ibnu habib ya ce ibnul majishun ya ce sai ka tabbatar da ingancin danganta wannan magana zuwa ga waɗannan malaman ba kawai za ka rinka ɗibowa ne kana yarfa musu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau gashi nan malam yake cewa ga fassarorin nan kamar yadda aka samo su daga malaman farko qala abul aliya al imamu abul aliya ɗaya daga cikin malamai ne na tafsirin tabi'ai yace istawa ila sama'i irtafa'a Allah ya ɗaukaku وقال مجاهد استوى على العرش Allah maɗaukakin sarki ya daidaita a saman al'arshi waɗannan riwayoyi baki ɗayansu suna nan a cikin ainihin wato sahihul bukhari a cikin kitabun tauhid a daidai inda imam bukhari ya kawo babun wa kana arshuhu alal ma'i sannan ya ce ka koma ka karanta fatul bari mujalladi na sha uku shafi na ainihin wato ɗari hudu da uku idan ana magana kitabun tauhid a bukhari jama'a dukkan malaman da suka yi sharhin sahihul bukhari tun daga da har yanzu babu malamin da ya tsaya yi sharhin kitabun tauhid kamar wannan sharhi ku dube shi wannan sharhi ku maza ku same shi yana nan an same shi birjik a kano bai wuce naira dubu ɗaya da ɗari biyar ko naira dubu biyu ba sharhin kitabu tauhid ne idan muka zo cikin sahihul bukhari daidai wannan wurin baki ɗayan karatunmu zai taso ya dawo nan ne ibnu gunaiman wani tsohon dattijan malami ne profesa ne a cikin aƙida a jami'ar islamiyya a da wannan ainihin ma'ana sharhu kitabu tauhid min sahihul bukhari ba dan koyi ba saboda mafi yawancin malaman da suka gabata da suka yi sharhin sahihul bukhari suna da wasu mas'aloli waɗanda ba su dace da bukhari a cikin babin aƙida ba a halin kuma bukhari shine ya dace da haka in suka zo sai sun ɗan yi wasa da hankalin nassoshin hadisan da ayoyin shine malam ibnu gunaiman ya hangi muhimmancin haka kun ga waɗannan su ne malaman arziki ma'ana ba wai abin da wane ya rubuta kai ma ka ce sai ka rubuta a kai ya zama ka tara wa mutane bola abin da bai da amfani ba amma ka dubi menene abin da bai cika ba ka yi ƙoƙarin cikawa menene a watse ka yi ƙoƙarin tattara shi menene ba a yi takhrijin shi ba ka yi ƙoƙarin takhrijin shi menene ba a haƙƙaƙa shi ba ba a tantance shi ba ka tsaya ka tantance shi in ba haka ba sai ya zama abin da ka rubuta ta bai kai darajar wani abu da yake rubutacce ba me fa'ida shi ba da wata fa'ida ko na ustazi sai ce zai rubuta littafi ba tare da yayi nazari ko ya je ya samu malamai waɗanda suke masana wannan abin da zai rubutu a kai ko ya gabata cewa wani ya yi rubutu a kan shi amma rubutun nashi yana buƙatar ai takhrijin hadisan da ayoyin abin da ya kamata kenan jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka. Qala al-Hafiz Ibn Hajar bar ku ji abin da Ibn Hajar ya ce. Qala Ibn Battal babban malami da ya sharhin bukhari al-imam ibn battal wanda yake ba malike ne sharhin shi yana nan muna da shi nan mujalladi tara ne na sahihul bukhari yace wa amma tafsir istawa bi ala fassara istawa da ma'anar ala sai ce fa huwa sahihun fassara ce ingantacciya wa huwa al-madhhabu al-haq kai ita ce ma mazhabar da take gaskiya wa qawlu ahli sunna kuma ita ce fatawar da ahli sunna suka yi لأن الله سبحانه وصف نفسه بالعلي saboda ai Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi da madaukaki wa qala subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna Allah yace tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah madaukakin sarki Allah ya fi ƙarfin shirkar da ainihin wato suke yi yanzu wannan yana tabbatar da cewa Allah ya ɗaukaka ko bai ɗaukaka ba ya ce subhanahu sarki ya tabbata gare shi wa ta'ala ɗaukaka ta tabbata gare shi kun ga siffa ce lazima malam ya ce wahiya sifatun min sifati zati ita ɗaukaka ko ainihin wato ali ko uluwi siffa ce wadda take tabbatacciya daga cikin siffofin zatin Allah maɗaukakin sarki wai me zati ne zati da hausa shine jiki me yasa ake jin tsoron fassara zati ba abin da ke sa a ji tsoron fassara shi sai tsoron kuskure ko makamantan haka amma kuskuren ba zai yiwu ba in an yi wannan bayanin shi cewa Allah yana da zati ma'anarta da hausa yana da jiki to cewa yana da jiki ba ta nuna cewa jikin irin namu ne halitta naka ce wani irin jiki ne sai ka ce wanda ya dace da girman darajar shi baka sani ba sai ka ce ban sani ba to tunda baka sani ba ka ce babu mana sai ka ce a'a akwai to tunda baka sani ba ka yi ta'awili mana sai ka ce a'a ko kun fahimta jama'a faɗi yadda ya faɗi abin da bai faɗi ba ka yi shiru ka zauna lafiya don haka cewa ɗaukaka ga Allah maɗaukakin sarki siffa ce daga cikin siffofin zatin Allah maɗaukakin sarki malai ce wa amma man fassarahu birtafa'a fa fihi nazarun li'annahu lam yasif nafsahu bihi yace amma wanda ya fassara ainihin wato kalmar ala in ya fassara ta da irtafa'a yace to wannan fassara akwai dube a cikinta domin dai babu inda Allah ya siffanta kanshi da irtafa'a amma idan ka ce istawa ma'anarta ala to ka ɗauko wata siffar ne ka fassara wata siffar da ita don haka ka yi daidai amma in ya ce istawa ka ce irtafa'a to ai babu inda ya faɗi irtafa'a don haka ka ɗauko wata fassara min indi nafsika ka fassara ainihin abin da ya zo daga gare shi tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah wa naqala al-baghawi عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معنى استوى على الأرش ارتفع تسيدي كما إمام البغوي بعد العباري cewa an samo fassara daga ibnu abbasin da da yawa ko mafi yawancin malaman tafsiri sun fassara istawa dinnan da ainihin irtafa'a wa qala abu ubaidin wal farra wa ghayruhuma bi nahwihi al imamu abu ubaidin da shi da alfarra da waɗansu malaman duk ainihin wato irin wannan fassara suka faɗi jama'a bayan da muka ji wannan sai wannan ainihin wato malami aminul hajj ina son ku gane wannan malamin faɗan sudan ne inna ma lecturer ne a jami'a ta ummul qura yanzu yana daga cikin ƙwararru gogaggun malamai a fagen da'awa ya manyanta ƙwarai da gaske to yake cewa aqwalul ulama fi muradil istiwa biduni takyifin shin da malamai ke cewa a siffanta Allah da Allah ya daidaita amma a tsarkake Allah daga kwatanta yadda ya daidaita ɗin waɗanne malamai ne suka faɗi haka a cikin waɗanne littattafai kuma menene ma'anar maganarsu mala ya ce awwalan na farko rawal hasanul basri an ummihi an ummi salama al-imamu hasanul basri ya ruwaito daga mahaifiyar shi wadda mahaifiyar shi baiwa ce gawa ga mata annabi mai suna ummu salama Allah ya kara musu yarda ummul mu'minina radiyallahu anha annaha qalat ummu salama ta ce alistiwa ghairu majhul duk mutumin da aka ce mishi daidaituwa ai ya san me ake nufi da daidaituwa don haka daidaituwa ba ta buƙatar fassara domin abu ne sananne wal kaif amma yaya Allah ya daidaitu din fa ghairu ma'qul ba abu ne wanda yake hankali zai iya fahimtar shi ba domin hankali baya iya fahimta abu sai wanda yake iya riskowa duk abin da bai iya riskowa ko ta hanyar tunani ko ido ya gani ya kai mai labari ko hannu ya taba ya kai mishi jawabi hankali ba zai iya rusko wannan abu ba na haka hankali ba zai iya kwatanta yaya Allah ya daidaitu ba wal iqraru bihi imanun tabbatar da cewa Allah ya daidaita kuma fa to wannan imani ne wal juhudu bihi kufrun jayayya da cewa Allah ya daidaita kai ko kace bai daidaita ba ko kace ba daidaituwa ake nufi ba mamayewa ake nufi wannan kafirci ne wannan magana tana nan a cikin fatul bari a mujalladi na ainihin wato uku shafi na ɗari hudu da shida wa an rabi'ata ibn abi abdurrahman shaykh al-imam malik annahu su'ila kayfa istawa 'ala al-arshi malam rabi'atu ra'ayi malamin imam malik ne aka tambaye shi yaya Allah ya daidaitu akan al-arshi faƙala sai ya ce alistiwa ghairu majhulin daidaituwa ɗin ba abu ne wanda yake ba a sani ba wal kaifu yadda ko kaifanta ko siffanta yadda ya daidaitu ɗin ghairu ma'aqulin ba abu ne wanda ainihin wato hankali zai iya ganowa ba wa alallahi risala abin da yake ga Allah shine aiko da saƙo to Allah ya yi nashi ko bai ba ya yi don ya aiko da saƙo wa ala rasulihil balag manzon shi kuma ya isar manzo ya isar ko bai isar ba ya isar wa alaina taslim mu kuma ya rage mana mu gaskata kun ji yadda aikin yake Allah ya aiko manzo ya isar mu mu yadda musallama Allah ya yi nashi manzo ya yi nashi ya rage mu namu tafiya ta tafi tare da mu mu namu fa a tafi aljanna ba tare da wanda ya ki ba ka'ida kenan don haka duk wanda bai sallama wa abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna ba to ya halaka wajibi ne a sallama to matsalar ita ce waɗannan 'yan bid'a jama'a su ma za su ce sun sallama to amma abin da muke cewa me yasa bayan kun ce kun sallama kuma za a jawo ayar sai ku ce a ka a ce istawa me laifin faɗin istawa me laifin faɗin aina Allahu menene laifin faɗin Allahu fi sama saƙo ne daga Allah manzo Muhammad sallallahu alaihi sallama ya isar ni na sallama wane da wance da su wane duk suka ce sun sallama kai ma ka ce ka sallama amma sai ka ce kada a faɗi kamar yadda Allah ya faɗi baka sallama ba domin ka'idar dama matakai ne guda uku zuwa hudu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum idan an sallama cewa wannan mas'ala an yi jayayya gare ta cewa Allah a sama yake to yanzu a kai ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to Allah ya ce mutane ba za su yi imani ba har sai sun ainihin wato kai hukuncin su zuwa gare ka ga duk abin da ya shiga tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ba za su ji wani kunci game da hukuncin da kai ba wa yusallimu taslima su sallama kyakkyawar sallamawa annabi da bakin shi ya bude ya ce aina Allahu baiwa ta ce Allahu fi sama ya je ya kyale ta dan haka yanzu da fadan ta farkon da ta biyun in ka danganta ga annabi kai laifi ba annabi ya yarda da a ce aina Allahu dan ya faɗi annabi ya yarda da a ce Allahu fi sama dan an faɗi a gaban shi ya kyale menene zafi idan na ce aina Allahu menene zafi in na zo na ce Allahu fi sama yo me laifi na in na ce Allahu stawa ar-rahmanu stawa dalili kenan da ke nuna na sallama kai kuma da ka ce ka sallama amma ka yadda a faɗi yadda Allah ya faɗi dalili ne akan baka sallama ba na haka Allah ya ce qalatil a'rabu amanna ƙauyawa suka ce mun yi imani Allah ya ce a ƙul lam tu'minu ka ce musu tukuna dai ba ku yi imani ba walam ma'ako walakin qulu aslamna ku ce dai mun musulunta wato mun karbi musulunci to a nan me ake nufi da karban musulunci shine faɗin la ilaha illallah me ake nufi da imani wanda aka kore shi da gare su shine yadda jazima ka yadda kai tsaye sai ce walamma yadkhulul imanu fi qulubikum tukuna imani bai shiga zuciyarku ba na haka ku kiyaye jama'a ka'ida a wurin Allah ita ce in yace kaza kai ma ka faɗi to Allah ya ce istawa kai ka ce istaula ka ce kai bakinka na jin nauyin ya faɗi istawa ne dalili ne akan akwai munafunci a zuciyarka ba haka ba babu yadda za a yi Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ka ce bakinka na jin nauyi ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai in akwai munafunci don haka jama'a kun ji wannan magana tana nan a cikin wancan littafi fatul bari mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da shida ta imamu rabi'atul ra'i kenan wa akhraj al bayhaqi bi sanadin jayyidin an al auza'i qala kunna wattabi'una mutawafiruna naqulu inna allaha ala arshihi wa nu'minu bima waradat bihi sunna min sifatihi malam yace imam al bayhaqi ya fitar da ainihin fassara daga babban malami cikin ainihin wato malaman farko da isnadi mai nagarta shine al'imamu abdurrahman al'auza'i ya ce kunna wattabi'una mutawafiruna mutabi'u tabi'ina da tabi'ai mun kasance muna nan wato cincirin mu muna nan ko kun fahimta ko kuma mu tabi'ai mun kasance mu tabi'u tabi'ina mun kasance a halin tabi'ai suna nan da ransu jibge suna nan da yawa suna jinmu muna cewa inna Allah ala arshihi Allah ya daidaitu a saman al'arshin shi wa nu'minu bima waradat bihi sunna min sifatihi kuma sahabbai suna jinmu muna cewa mun yadda da duk siffofin Allah da suka zo a cikin ainihin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabi'ai na jin mu mu tabi'u tabi'ina muna faɗin haka ba su taɓa cewa mun yi kuskure ba dan haka yanzu menene laifi in ka fito gidan rediyo ka ce Allah ya daidaitu saman al'arshi amma duk yan bid'a sai su ca su ce a'a ga tabi'ai waɗanda suka zauna da sahabbai waɗanda suna daga cikin khairun nasi cincurundansu a zamani guda sun haɗu suna jin almajiransu tabi'u tabi'ina su auza'i su malik su ibn al-majishun su ibn abi zi'ibin su afa da maka ma'ana ga sunan suna jin su suna cewa Allah ya daidaita saman al'arshi dan menene rai zai ɓaci dan an faɗa abin da yake gaskiya duk mutumin da aka faɗi gaskiya ya ji baya jin daɗinta ko kuma ya ce sai ya biyo baya ya yi mata wani bita da kulli to dalili ne akan munafuncin shi sannan ya ce wa akhraja sa'labi min wajhin akhar an al-awza'i annahu su'ila an qawlihi ta'ala thumma istawa 'ala al-arshi fa qala huwa kamalun huwa kamalu wasafa nafsahu hatta wata fuska kuma al-imam sa'labi ya ruwaito daga auza'i din da cewa an tambaya auza'i game da menene ma'ana ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa yace ai wannan ana nufin kammala ta siffanta kanshi Allah maɗaukakin sarki ya daidaita daidaituwar da ta dace da shi wannan duk maganganu suna nan a fatul bari a mujallar na uku shafi na ɗari hudu da shida wa akhraj al bayhaqi bi sanadin jayyidin an abdullah ibn wahab qala kunna inda malikin فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على الأرش استوى كيف استوى مالا عبد الله دان وهب يتي مو الماجرين إمام مالك muna zaune a makarantar imam malik sai wani mutum ya shigo ya ce ya imamu malik wai da Allah ya ce arrahmanu alal arshi istawa din nan wai yaya ne istawa din yaya yi daidaito fa attaraka malikun sai imam malik ya dan yi shiru haka ya dan gyada fa akhadhathu rahba sai arrahba wato zufa ta rinka tsatsafo mishi thumma rafa'a ra'sahu sai ya daga kanshi fa qala sai ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa kana tambaya ar-rahmanu alal arshi to istawa kama wasafa bihi nafsahu ya daidaita din kamar yadda ya siffanta kanshi wala yuqalu kayf imam mali yace ba ma a cewa yaya wa kaifa indahu anhu marfu'un yace an ɗauke kaifa daga Allah domin la yus'alu amma ya fa'alu hum yus'alun to istawa ya daidaita daidaituwa aiki ne ko ba aiki ba to ba a tambayar Allah ya yayi kaza amma shi yana da ikon ya tambayi ya akai kaza ina fata an gane imam mali ya ce wa ma araka illa sahibu bid'a ina ganin kai dan bid'a ne ashe su imam malik suna lamba wa mutum su ce wannan dan bid'a ne akhrijuhu yace ku fitar da shi wannan magana tana nan a fatul bari mujalladi na goma sha uku shafi na ainihin wato ɗari hudu da bakwai wa akhraja al-bayhaqi min tariqi abi daud at-tayalisi al-imam al-bayhaqi ya ruwaito ta hanyar al-imam abu daud at-tayalisi qala yace كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون waɗannan manyan malamai cikin ainihin malaman farko ga sunan baki ɗayansu al'imamu abu dawud da tayalis ya fitar cewa gaba ɗayansu ba sa haddade Allah su ce Allah kazan shi daga kaza zuwa kaza ne ba sa kamanta Allah da wasu halittu ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف kuma suna ruwaito waɗannan hadisai ba tare da sun ce yaya Allah ya kaza ba kala abu dauda al'imamu abu dauda sai ce wa huwa qauluna mu ma da muka biyo bayan su haka muke faɗi kala al-baihaqi baihaqi ya ce wa ala hadha madha akabiruna manyan mu duk akan haka suka gudana dan haka mu ma anan muka tsaya wannan magana tana nan har yau a cikin ainihin wato fatuhul bari a mujallar na sha uku din nan shafi na ɗari hudu da ainihin bakwai wa asnadan lalaka'i an muhammad ibn al-hasan al-shaibani qala muhammad ibn al-hasan al-shaibani almajirin abu hanifa ne allalaka'i ya fitar da isnadi sahihi qala yace ittafaqa al-fuqaha'u kulluhum min al-mashriqi ila al-maghribi ala al-iman bil qur'ani malaman fiqh tun daga gabas har yammacin duniya sun yadda akan cewa qur'ani daidai ne gaskiya ne sun yadda da shi wa bil ahadith allati jaa biha siqatu an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan tun daga gabas har yamma malamai sun yadda da duk hadisan da amintattu suka ruwaito su daga manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sifatir rabb game da siffa Allah madaukakin sarki min ghairi tashbihin ba tare da sun ainihin kamanta Allah ba wala tafsirin ba kuma sun fassara waɗannan kalmomin sun yi bayanin su ba su ce ai ga yadda ake nufi da istiwa'i malamai sun haɗu akan cewa a yi imani da su kai tsaye amma kar a ƙara kar a rage abinda Allah ya faɗi a faɗi a tsaya a nan wannan magana dai tana nan a fatul bari mujalladi ne sha uku shafi na ɗari hudu da bakwai وعن يونس ما لا يتي دغ يونس ابن عبد الأعلى دان عبد الأعلى قال يتي سمعت الشافعية ناجي مالمينا شافعي يقول هنا تيوا لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها Allah yana da wasu sunaye da siffofi wanda bai halatta ga wani ba ya tunkuɗe su, wa man khalafa ba'da subutil hujja alaihi wanda di ya saba waɗannan ainihin wato ƙa'ida bayan hujja ta tabbata a gare shi faqad kafara ya kafirta jama'a ina so kowa ya natsu ku ji maganan nan ga ƙa'ida game da kafirtawa shafi'i ya ce Allah yana da sunaye yana da siffofi bai halatta ga kowa ya musunsu ba bai halatta kowa ya tunkuɗe su ba bayan an tsaye da hujja gare ka cewa waɗannan sunayen Allah ne waɗannan siffofin Allah ne idan kai musu to ka kafirta wa amma qabla qiyamil hujja amma kafin a tsaye da hujja ga mutum fa fa innahu yu'zaru bil jahli za a bashi hanzarin bai sani ba li'anna ilma zalika la yudraku bil aqal saboda sanin Allah da siffofin shi da sunayen shi ba a iya ganowa da hankali da ana iya ganowa da hankali da nassoshi ba su zuwa qur'ani da hadisi ba da ana iya ganowa da hankali da sai a ce duk wanda aka bashi hankali to ana sa rai yanzu ya san Allah amma ba abu ne da ake iya ganowa da hankali ba misali jama'a kudin aikin hajji yanzu ba da karfin ginin jikin mutum ne ake iya ganowa ba balle in kaga wani barke ke sai ka ce to bana da kai za a je hajji ko saboda an ganka ba da ka haka bane da ya ake iya gane Allah da siffofin shi da nassoshi da suka sauka na wahayi ba a iya ganewa da hankali to ko tun da haka ne dan an ga mutum yana da hankali kawai ya ka ji ya ce Allah ba a sama yake ba to ba daidai bane a ce mai kafiri har sai an tsayar mishi da hujja sannan in yayi musu hujja sai a kafirta shi in ku ba a tsaye mai da hujja ba to sai a bashi uzuri da cewa ya jahilci abin ne malam ya ce walar ru'ya sannan gani ganin abu bai iya sawa bi mujarradin gani kawai ka iya sani shi walal fikir haka tunanin abu bai iya yiwa ka san shi yanzu baka taba zuwa sakwata ba sai ka tuno yadda sakwata take a ranka ka iya tunanin ka zai yiwu ka san sakwata yadda take zai yiwu malam ya ce fa nusbitu hadhihi sifat na haka muna tabbatar da ainihin waɗannan siffofi wa nanfi anhu tashbih sannan muna ainihin kore kamantuwa a ce Allah ya kama da wani to muna kore haka kama nafa an nafsihi kamar yadda Allah ya kore wa kanshi fi qaulihi da yake cewa laisa kamislihi shay'un babu abin da ya kama da shi to mun yadda dan haka duk wata siffa da muke faɗi ta Allah muna faɗin ta muna cewa amma fa ba ta yi kama da siffa ta wata halitta ba qultu sai malam yace ma zakarnahu anil a'immatil a'lam huwa alhaqqu alladhi laysa ba'dahu illa ad-dalal wannan magana da muka faɗi daga manyan manyan limamai cewa Allah a sama yake Allah ya daidaitu saman al'arshi kuma wannan daidaituwa ba a neman yaya take to wannan magana ita ce kadai gaskiya duk abin da ya saba mata fa fata ne fata ne da ganganci aka bi fata ne da kuskure aka bi fata ne domin kuskure da aka bi a abu yana ɗauke zargi ne ga wanda ya bi kuskuren amma baya gyara abu don can baya da muka ce wanda hujja ba ta tsayu gare shi ba idan ya zo ya ce shi bai yarda Allah a sama yake ba ba za a kafirta shi ba amma kuma ita maganar fa kuskure ce ba daidai ba ce don haka ita maganar an faɗe ta da ganganci ko da kuskure ba daidai ba ce amma ana ɗauke zargi ne ga wanda bai sani ba saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da in hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah ba zai hukunta kai batacce bane bayan ka shiryu sai Allah ya maka bayanin abubuwan da ake bi a tabbata akan shirya din mutum ne ya karba addinin musulunci a yau jama'a sai kuma a ganshi yana cewa ai ba komai a shagiya a gobe sai aka ce mishi me yasa sai ce a yau me ya hana ta ba abin da ya hana giya wannan dalili ne muke da shi kaga anan ba da bayani ne daga Allah cewa giya ta haramta to amma sai aka karantar da shi ya karantu ya fahimci haramcin giya da hukuncinta sai kuma ya dawo ya ci gaba da faɗin waccan maganar da yake faɗi ta cewa ai ba komai a sha giya yanzu wannan mutumin ɓatacce ne muna da hujjar mu ce ɓatacce ne me yasa saboda bayani ya zo gare shi ina son kusan cewa saboda Allah ya yanke wannan hamzarin Allah ya saukar da ayar nan da yake cewa babu wani annabi da ya aiko illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum sai da harshen jama'ar shi don annabin ko manzon yayi musu bayani kun ga bayanin nan yana daga cikin abubuwan da lallai ne sai ahlus sunna sun kware game da duk wata mas'ala in kuka tashi za ku iya bayyana ta a bisa yadda take kafin ku dawo ku ce wanda bai bi ta ba dan bid'a ba dan bid'a ne kafin ku dawo ku ce wanda bai bi ba kafiri ne sai ku ga kun yi bayani bayanin da ya kai an fahimta sannan kun yi bayani shi shi wani da za ka kafirta shi ko ka bid'antar da shi shi kadai din nan bayanin ya zo gare shi ko ku kayi ta bayani ne a gidan rediyon taraba shi kuma birnin kebbi yake gidan rediyon taraba ku ba a kama shi a birnin kebbi don haka kana dira birnin kebbi sai ka ji shi da wannan aƙidar da ka shekara talatin kana bayanin cewa ba daidai ba ce a gidan rediyon taraba shi kuma sai ka ji shi a nan birnin kebbi yana da wannan aƙida a daidai ba ne ka ce mishi kafiri domin akwai yiwuwar saƙon bai iso gare shi ba ko kuma ya iso mishi amma ba ta hanyar da zai gaskata shi ba jama'a kun fahimci wannan kenan ahli sunna ba sa gaggawa kafirtawa ko bid'antawa ko fasikantawa har sai an tsayar da hujja akan mutum haka abin yake mana yace wa qad zahabat al mu'tazila ila ta'wil al istiwa bil istila bil istila wal qahr wal ghalaba وافقهم على ذلك الأشاعرة والماتريدية فجانبوا الحق والصواب ما لا يتي سيدي كيتو معتزلاوة سنت في زواج تأويل أينهم واتو ونن كلمة استوائي su ba sa faɗinta ba sa cewa Allah ya daidaitu sai dai su ce istaula daga istila wal qahar da kuma rinjaya wal galaba da cin galaba wafaqahum ala zalika al asha'ira asha'ira ma sun bi su akan haka da maturidiyya haka sai zama sun kaucewa gaskiya sun kaucewa abin da yake daidai ba sa fassara kalmar istewa da cewa daidaituwa sai dai su ce ma'anarta Allah ya yi rinjaye Allah ya fi ƙarfi Allah ya mamaye sama wai me suke so ce wai Allah yana ko ina amma mulkin shi ya mamaye hadda sama a kalmar mamaye wa ita kanta jama'a ko a larabci in ka faɗe ta da istaula ɗin babu ladabi gare ta mamayewa a hausan ka faɗe ta tana bayyana akwai zalunci na haka ba ta dace a siffanta Allah da ita ba na ƙasa ce قال ابن بطال المالكي رحمه الله babban malami al'imam ibn battal ya ce fa amma ƙaunin mu'tazila fa innahu fasidun ita dai aƙidar da mu'tazilawa suke faɗi cewa wai Allah bai daidaitu ba wannan ɓatacciyar aƙida ce li'annahu lam yazal qahiran ghaliban mustawliyan domin ai dama can Allah bai gushe ba tun da yake mai rinjaye ne mai galaba ne ba wai daga baya ba ba wai sai da ya saukar da qur'ani ne yake bada labarin cewa ar-rahmanu alal arshi tawa mai rahama ya mamaye al'arshi ba ba wai lokacin ya mamaye ta ba dama can ko ina a garkashin shi yake wa qawluhu thumma istawa yaqtadi iftitaha hadha al-wasf ba'da an lam yakun domin da Allah ya ce sannan ya daidaita sannan ya daidaita yana nuna buɗe wannan aikin wanda da ba haka yake ba tunda ya ce sannan ya daidaita ko ba haka yake ba ya nuna da ba haka abin yake ba ko sannan daga baya ya faru sai ce wa lazimu ta'wilihi abin da wannan ta'wilin nasu zai lazimta annahu kana mughalaban fihi a da an rinjaye Allah ne game da sama fastaula alaihi bi qahari sai ya dawo ya mamaye ta ta hanyar rinjaye man galabahu ta hanyar ya rinjaye wanda da ya rinjaye shi wa hadha muntafin anillahi subhanahu wannan na ƙasa ce kuma wajibi ne a kore ta ga Allah madaukakin sarki wa amma qaulul mujassima masu siffanta Allah da jiki irin na halitta fa da suke cewa wa huwa anistawa ma'anahu istaqarra su kuma suke cewa istawa din nan ma'anarta istaqarra Allah ya tabbata fasidun aidan wannan ma batacciyar fassara ce li'anna listiqrar domin istiqrar din nan min sifatil ajsam siffofi ne ko kuma sifa ce daga cikin siffofin jukkuna na halittu wa yalzamu minhu al-hulul wa tanahi duk abin da aka ce ya tabbata ina ma'anarta zai bar wurin zai nisanci wurin wata rana wa huwa muhalun anillah wa huwa mahalun anillah fillahi fi haqqillahi ta'ala wannan kuwa ya koru daga haƙƙin Allah Allah madaukakin sarki ya fi karfin a ce da yana kaza yanzu baya kaza kaza da kaza yanzu wala'iqun bil makhluqat wannan siffa ce da tafi dacewa da ainihin wato abokan halitta wannan magana tana nan a cikin ainihin fatuhul bari mujalladi na sha uku shafi na ɗari hudu da shida bayan da jama'a ku natsu da kyau ku ji bayan da malamin ne ya gama sharhin gaba ɗaya sai sharhi ga alqazi abdul wahab wanda na zo muku da sharhin shi na risala yana da sharhi mujalladi guda da yawa aqidar yana da kuma sharhi da yawa ainihin ita risala sai ce tambihun ga fadakarwa an kara ba'adu man ta'arrada li sharhi muqaddimati risalati ibn abi zaid ala ibn abi zaid qawluhu wa annahu fawqa arshihi al-majid bi dhatihi an samu wasu daga cikin malaman da suka yi kokarin yin sharhin muqaddiman nan ta risala ibn abi zaid ya yi inkarin wannan magana ya musu ya ce bai kamata mai risala ya ce Allah yana saman al'arshi ba da zatin shi ma'al ilmi an na ƙaula ibn abi zaidin haza huwa alhaq yana mai faɗin haka amma fa yana sane da cewa maganar nan ta ibn abi zaidin ita ce gaskiya wa mazhabu ahli sunna kuma ita ce mazhabin ahli sunna wal jama'a qadiman wa hadisan tun da da yanzu وكما قيل haka kuma kamar yadda aka ce fakan min aibin qawlan sahiha wa afatuhu min min al-fahm saqim so da dama zaka ga mai aibanta magana ingantacciyar magana asali menene matsalar shi matsalar shi ita ce ya samu gurguwar fahimta don haka alqadi abdul wahab ya samu gurguwar fahimta ne don haka da ya zo ya kausasa maganganu jama'a akan ibnu abi zaidin al-qayrawani ya nuna cewa ibn abi zaidin al-qayrawani wannan maganar da ya faɗa ba shi da wata hujja daga wurin Allah kai da ƙarshe ma sai ya ce ina ganin ma ban nesanta magana ba idan har na ce wannan maganar ma ba ma ibn abi zaidin ne ya shi ba mai yiwa makiyan shi ne ma suka cusa wannan aqidar a cikin littafin sai mu ce kai ce wannan magana da alqadi ya faɗi ta yi muni kwarai da gaske kuma dalili ce akan ashe shi yayi sharhin risala bai ma san mai risala ba domin mai risala da mai ahalari da mai askari a cikin malikiya suna daga cikin mutanen da keke da keke an san cewa aqida su ta bayyana karara aqida salaf ce su uku din nan mai risala mai askari mai muktasar ba sa boye aqida su amma mai risala tashi sai ta fi bayyana karara saboda Allah ya sanar da shi ilimi tun yana karami sannan ya daɗe a duniya yana yada wannan aƙida don haka tun yana da rai labarin aƙidar shi ya bazu duk duniya don Allah ku karanta tarihin shi gashi nan a cikin littafin sayarwa alamin nubala kaga yadda duk duniya tun daga gabas har yamma aka san aƙida shi babu wani wanda ya taɓa musun cewa wannan aƙida shi ce kamar yau a najeriya ne a ce abubakar gumi ya ce laya haram ce sai aka yi wannan magana sokoto sai wani ya ce kai wannan magana bai kyauta ba da ya faɗe ta ai bata ma dace da shi ba sai wani ya ce kai ina ganin ma wannan makirci ne in izala suka yi wa abubakar gumi suka faɗi sai a ce a'a yo wannan dalili ne akan tukunuma bai san gumi ba ko kun fahimta jama'a saboda haka wannan tambihin yayi shi Allah maraukakin sarki ya taimaka bayan duk da malam ya gama waɗannan bayanan gaba ɗaya sai ya kawo al'imanu bi anna Allah fi sama imani da cewa Allah a sama yake ya kawo waɗannan ayoyi da muka kawo a ɗazu da hadisin jariya ya kawo duk ka'idoji waɗanda malamai suka ainihin tabbatar bari ku ji abin da zan rufe mana da shi sai ya ce qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu fi risalati al-hamawiyya ibn taymiya ya faɗi a cikin littafin shi ar-risalati al-hamawiyya al-kubra yace fas-samawati fawqa al-arsh su dai sammai al-arsh na sama da su falamma kana al'arshu fawqa samawat yayin da ya zama al'arshi tana sama da sammai bakwai qala sai Allah ya ce a amintum man fi sama yanzu nan ku bayin Allah da ke ƙasa kun yadda wanda ke sama li'annahu mustawin ala al'arshin ladhi huwa fi samawat domin shi Allah ya daidaitu a al'arshin da take ainihin a sammai din wa kullu ma ala fa huwa sama duk abin da ya sama da kai zaka kira shi me sama din fal arshu a'la samawat da haka ita al'arshi tana sama da sammai kun fahimta jama'a walaisa idza qala a amintum man fi sama ya'ni jami'a samawat wa inna ma arada al-arsh allazi huwa a'la samawat idan Allah ya ce kun amintu wanda ke sama ba wai yana nufin cikin sammai sammai haka ba a'a don ita al'arshi aka ce Allah na sama da ita ita kuma al'arshi tana sama da sammai don haka da aka ce Allah a sama yake me yake nufi ba sama wannan halitta ba sama da halittun shi tunda ita al'arshi ku duba jama'a sammai bakwai suna sama da ƙasa ko ita kuma al'arshi tana sama da sammai bakwai shi kuma Allah yana sama da al'arshi don haka shine sama da saman kowa ko kun fahimta jama'a don haka ibnu taymiya ke cewa da ake cewa Allah a sama ike ba wai ana nufin Allah yana cikin ɗaya daga waɗannan samman ba yana sama da samman ina fata an gane da haka sai yake cewa ala tara anna Allah azza wa jalla zakara samawat faqala wa ja'ala al-qamara fihinna nura baka ga Allah ya ambaci sammai ba yace sai Allah ya sanya wata mai haskaka su ne walam yurid أن القمر يملأهن وأن فيهن جميعا الله أيبا هنا نفين شوى وتا هنا تكين سو قبات أيبا هنا تكا سو حسكي أما أتنه دقا سمان ني وتا إيكي أما سي الله مدعوك كين سركي كي شوى وجعل القمر فيهن نورا الله مدعوك كين سركي سن حسكي أتكين سو sannan sai malam ya kawo wani misali mai sauki shine mai yace wara ainal muslimina jami'an yarfa'una aidihim idza da'u nahwa sama mun ga musulmi gaba ɗayan suna addu'a suna daga hannunsu sama li'anna Allah ala arshihi allazi huwa fawqa samawati falawla anna Allah ala al-arshi lam yarfa'u aidihim nahwa al-arshi kama la ya'ku kama la yahituna ko yuhitunahu yuhitunaha idza da'u ila al-ardi musulmi sun tashi daga hannunsu suke ina sama ba a taɓa ganin ainihin musulmi suna addu'a su ɗaga hannunsu ƙasa ba wannan dalili ne akan ashe asalin fitra ya dace da abin da ya tabbata ko ni kuma ina cewa ba musulmi ba ma duk wani mai addu'a in ya tashi addu'a ina yake addu'a shi sama sama yake dubi sannan sai kuma malam ya kawo aqwalul a'imma fi isbati anna allaha mustawin ala arshihi maganganun da malamai suka dangane da tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya daidaitu a saman al'arshin shi ya kawo ainihin daga al'imamu abu hanifa ya kawo daga aliyu ibn abdullahi ibn madini ya kawo daga abdullahi dan mubarak ya kawo daga muhammad ibn ishaqa ibn khuzaima kenan ya kawo daga malam abdurrahman dan mahadi imamu shafi'i imamu malik sa'an nan ya tafi wurin Malam Abdulkadir Jilani ɗan Ummul Hairi, har Jilani gashi nan sai da ya kawo da gare shi, duk baki ɗaya sun tabbatar a cikin littafin algunya sai da ainihin Jilani yake cewa, La ya juzu wasfuhu bi annahu fi kulli makani. Jama'a gunya faga ta nan muna da ita. Kun ganta. Duk inda ɗan ƙadiriya yake kuma a duniya wani abin mamaki ya yadda cewa wannan gunyasi da abdulkadir ya rubuta ta domin wannan da ke hannuna jikan shi ne ko tattaɓa kunnen shi ya yi ta hakikinta kuma shi ne shehin ɗarika ƙadiriya a bagadaza a yanzu ma'ana ya tabbatar da cewa littafin nasu ne to bari ku ji ga abin da yake cewa ya ce bai halatta a siffanta Allah da cewa Allah yana ko'ina ba gashi fa karatun la ya juzu wasfuhu bi annahu fi kulli makani bai halatta a siffanta cewa yana ko'ina ba bal yuqalu sai dai a ce innahu fi sama Allah yana sama alal arshi a saman al'arshi kama kala kamar yadda ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa ثم قال sannan sai ce wa yanbaghi itlaqu sifata listiwa min ghairi ta'wilin sannan ya kamata a faɗi istiwa daidaituwa ga Allah kai tsaye ba tare da an yi ta'wili ba wa annahu istiwa'u zati alal arshi yace domin wannan daidaituwa ce ta Allah madaukakin sarki akan al'arshi wannan a cikin littafin al-ghunya ne li talibi tariqil haqq waddini gashi nasida abdulkadiri dan ummul hairi ina fata an gane dubba kano aka ce sidi abdulkadir zai ce jilani dan ummul hairi sunan uwar shi kenan ummul khairi ina fata an gane to ko tun da haka ne dan menene kenan yanzu magana da nake faɗi ɗazu idan an danganta magana zuwa ga mutum me yasa ba za ku bincika ba yanzu ahlus sunna nawa ne ma suka san cewa sidi abdul qadiri salafi ne aqida ta gari yake da ita saboda ba a bincike waɗannan sun kwaso kowace tarka-tarka sun yaba wa kowa kamata ya ashe idan aka ce yan ɗariƙa sun ce game da kaza yan ɗariƙa sun ce wani game da kaza kai yanzu ba zai ka ɗauka wanan ba sai ka je ka bincika ina gaskiyar maganganun da suke faɗi suna danganta ga shehu tijjani ina gaskiyar maganganun da suke danganta wa sida abdulkadiri ina gaskiyar maganganun da ake danganta a dan hodiyo yanzu kana jin idan a bakin yan ɗariƙa ne zaka sai dan hodiyo ne ba za ka ji shi sun mai da shi wani irin mutum bane da suka bashi matsayi na allantaka kuma to amma kai je ka karanta littafan shi waɗannan su ne research methodology su ne hanyoyi na bincike a yi amfani da scientific tools kayan aiki na ilimi domin me domin a yi bincike a gano abu with an intact accuracy a gano shi yadda yake keke da keke ba wai kawai su sun faɗa kai kuma kawai shi kenan ka zo ka danna hukunci a kai ba sai ka je kai ta zagin bawan Allah ku karanta tarihin sida abdulkadir a nan cikin sayarwa alamin nubala ku karanta tarihin sida abdulkadir a cikin littafin albidayatu wa nihaya ta ibnu kasir ku ga wane ne sai da abdulkadiri sannan ga littafin shi da ya rubuta da hannun shi amma ka je ka ɗauki littafin fatuhul maula da shugaban kadiriya ya rubuta wanda ya mai da shi da abdulkadir matsayin allah yana cewa yana kallo aka wo sama yana kallo aka wo ƙasa to wannan ina ina ina wannan ba dan kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta anan ba fargaba duk waɗannan abubuwan ba haka abdulkadir yake ba karanta tafsirin abubakar mahmud gumi raddul azhan a ƙarƙashin ayar sihir suratul bakara wattaba'u ma tatlu shayatin ya kawo tarihin yadda shaitanu suka rubuta littafai na tsafi da manya-manyan hatimomi na tsafi suka ce hatimin annabi sulaimana hatimin wane hatimin haruta maruta hatimin kaza hatimin kaza duk suka je suka ɗauki sunayen mutanen arziki suka je suka lalata su muna zaune a nan zariya yau wajen shekara talatin da ta gabata wani ya zo da laya buhu guda yana siyarwa ya ce abubakar gumi ne ya aiko shi ya zo siyarwa da musulmi laya ya taimake su kowaye kai za a iya ciwa-ciwa da sunanka ina fata an gane aka ya kai shi gaban mala abubakar gumi aka zaunar da shi mala ya ce ni ni ce ka je ka sai da laya ya dubi mala ya ce kai ka ce kai ka ce shi mala ya ce to shikenan ku tashi aka ce ka maya mala ya ce a shikenan ku rabu da shi aka ce to shikenan mala shikenan to mala ya ga mai fatawa ne ta malamai masu hankali waɗanda suka kawo shi kan laisu min al'iri wala min nafiri su ba malamai bane ta je da shi can bayan gidan malam ya ga za su daka shi ce don girman Allah su rufa mishi asiri su karɓa laya suka ce a'a suka yi mai dukan ya jefar da buhun ya gudu ina fata an gane abin da nake so in ce a nan shine ahli sunna ku dawo cikin taitayinku duk wani mutum da aka faɗi sunan shi a tarihi malaman ahli sunna sun zauna sun yi rubutu a kan shi har zuwa har zuwa malaman da ke rayuwa a wannan zamanin akwai littafai da aka yi tarihin duk wani malami da kake ji kuma za a je a bincike ne na gaskiya ta hanyar amfani da ilmomi da ka'idoji na bincike a gane hakikanin yaya ike Allah madaukakin sarki ya taimake mu na haka wannan aƙida babu tantama dangane da cewa gaskiya Allah a madaukakin sarki a sama yake kuma a sama din yake za mu ainihin wato saurara a nan insha Allahu ta'ala sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu dan ƙara tattauna wata mas'ala da game da wannan sannan sai a ci gaba wannan mas'ala ita ce mafi girman mas'ala gaba ɗaya a cikin littafin risala mas'alar tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya daidaito a saman al'arshi kuma Allah guda ɗaya ne jama'a za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala muke masu cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah